بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه mu da saduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar 25 ga watan Al-Muharram shekarar Hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Julai 2025 wannan shine darasi na 73 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri annamari Allah ubangiji ya gafarta masa ibn Abdul Barri ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi wanda yake bayani akan ka'idoji da ladubba da tsare-tsaren koyon ilimin musulunci ne kuma muhimmin littafi ne a wannan babi muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi wanda ya tace abin da ya kiraya da suna sahihu jami'i bayanin ilmi wa fadli Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi a babi da ya kira da suna albabu sittun babi na sittin da ya ce ma ja'a fi zammil ƙauli fi dinillahi ta'ala bin ra'ayi wa zanni wal ƙiyasi ala ghairi aslin wa aibil ikthari min almasa'ili duna atibari babin da ke bayani akan yin Allah wadare yin tofin alatsi ne akan yin magana a cikin addinin Allah da a ganina wato mutum ya dinga sa baki yana magana a cikin addini amma kuma ya zama madogararsa shine ra'ayinsa ko tunaninsa ko tunanin waninsa ba aya ba ba hadisi ba wadhanni da kutsawa cikin addinin Allah da zato da rashin wato akasin ilimi wal qiyasi ala ghairi aslin ko kuma kafa hujja da wata ka'ida wadda bata dogara da Qur'ani ko hadisi ba wa aibil ikthari min al-masail da yin Allah wadare da yawan tambaya yawan tambayoyi marasa amfani duna atibari ba tare da daukan izina ko lura ba duk waɗannan abubuwa ne ababan zargi yin magana addinin Allah da ra'ayi yin magana addinin Allah bisa hukunci na zato yin magana a cikin addinin Allah bisa kiyasi wanda bai gina akan ka'ida ta shari'a ba da kuma yawaita tambaya mara amfani wadda za ta jawo rikici ko wadda abin bai faru ba ko don haɗa malamai faɗa a tambayiwa ne a kuma kuma a sake tambayan wani don su ba da fatawa mabambanta daga na rikici ya tashi malam ya ce an urwa ibn zubairi kala hajja alaina abdullahi ibn amr ibn al-as urwa dan zubairi yake cewa wata rana abdullahi dan amr dan as ya zo aikin hajji ma'ana daga kasar masar kenan inda yake zaune fajalastu ilaihi sai na zauna a kusa da shi na zauna in saurari karatunsa fasami'tuhu yaqulu sai na ji shi daga cikin hadisan da yake karantawa naji yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi yana fadi yana cewa inna allaha azza wa jalla la yanzi'u al-ilma minan nasi ba'da id a'atahumuhu intiza'an Allah baya kwace ilimi a gun mutane bayan ya basu irin yadda yake kwace mulki irin yadda yake kwace dukiya Allah yana iya baka mulki wata ne ya kwace kullu lahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha Allah yana iya bada arziki wata ne ya kwace kalli wancan wadrib lahu masalan rajulan ja'alna la yadima jannatin min a'labi kamar yadda muke gani da kullun a rayuwa ta yau da kullun amma shi ilimi Allah a cikin sunnarsa baya kwace shi da yake kwace wadannan abubuwan inda yake kwace dukiya inda yake kwace binnan sarauta amma shi ilimi Allah bai kwace shi ta haka walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama'i bi ilmihim Allah yana kwace ilimi ne a cikin al'umma ta hanyar karbar rayuwar malaman ba wai zai ban malami ne a ce ilimin shi ya kare ba a'a da shi da ilimin duk za a neme shi a rasa fa yabqa nasun juhalu sai mutane su zama saura tsantsagariyar jahilai yustaftuna fayaftuna bi ra'ayihim ana tambayan waɗannan jahilai masu rigan malamai sai su dinga ba da fatawa da a ganinsu fayadilluna sai su bata wa yudilluna kuma su batar da mutane qala urwa urwa yace fa haddastu bidhalika aisha radhiyallahu anha sai naje na ba aisha labari nace kin ji kin ji malamar sa babban sa yau ya gamu da wani malami da yaji wani karatu sai je sai labarta mata karatun summa inna abdullahi ibn amr hajja ba'da zalika sannan abdullahi dan amr dan as sai ya ƙara dawowa aikin hajji wata shekara ko bayan wasu shekaru faƙalar dai aisha sai gugona ta ƙara ce mini yabna akhi ya kai ɗan ɗan uwana in talik ila abdullahi fastathbit minhu alhadith alladhi haddathani bihi an ka tashi ka koma gun malam abdullahi dan amur dan as ka je ka ƙara neman jin bayani keke da keke akan hadisin nan da ka gaya mini wanda kace shi i gaya ma qala urwa yace faji'tuhu fasa'altuhu sai na sake komawa na sake tambayansa fahaddathani bihi ya ƙara karantar da ni hadisin kana hawi ma haddathani kamar yadda ya karanta min tun farko fa ataitu aishata fa akhbartuha sai na zo na bata labari nace ai ko ya karanta min hadisin yadda ya karanta min shi a karan farko fa ajibat abin ya burge ta wa qalat kuma tace wallahi na rantsi da Allah laqad hafiza abdullah ibn amr lalle abdullah ya rike karatun nan wannan hadisi ne sananne ya buri da wani lafazi da ba a saba ji ba hadisin inna allaha la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal da wasu lafuza makamancin haka akwai kuma wani lafazi wanda yake mauqufi na abdullahi dan mas'udin wanda ke cikin littafin as-sunan na al-imam ad-darimi da littafin al-faqih wal mutafaqqih na al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi da wasu wurare wanda ibn mas'udin yake cewa alaikum bil ilmi qabla an yuqbada ina horonku da ku koyi ilimi kafin a ƙwace shi sai ce wa qabduhu an yadhhaba ashabuhu ƙwace ilimi shine ma'abota ilimin su mutu sai ta mutuwa koda sun ballata tafai da kasusuwa amma dai rashin suna nufin ilimin su ya tafi sai dai asari dan abin da ya saura yace alaikum bil ilmi jibun mas'udin ina ƙara horonku ku rike harkar ilimi fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ilaihi aw yuftaqaru ila ma indahu dayan ku bai san abin da yake renawa na ilimin nan yaushe zai mai amfani ba dayan ku bai san abin da yake renawa na ilimi yana kallon shi gashi nan yaki daukan shi da muhimmanci yaushe za a bukata daga gare shi ana ganin shi a cikin ustadai ana ganin shi harkar ilimi ana ganin shi fito daga garin ilimi bai san yaushe ne zai je ko ina zai je yuftaqaru ila ma indahu a buƙaci abin da yake da shi a ce zo ka mana limanci zo ka mana fatawa zo ka karantar da mu zo ka zo ka jagorance mu sallar ashan sai a ga ashe ba komai kaga lokacin jin kunyar shi ya tsaya ko kuma shi da kanshi zai buƙaci zuwa ga ilimin mutane ga kuma malamin baya nan ya mutu ko yayi nisa dogon dogon magana ce Ibn Mas'ud a cikin littafin Al-Faqih wal Mutafaqqih ashahid a cikin wannan hadisi shine kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa yabqa nasun juhalun yustaftuna fayaftuna bi ra'ayihim kaga maganar ra'ayi ta zo irin yadda mutane yanzu suke kowa ya faɗa abin da ya ga dama yace kuma ilimi ne kuma dole a karba ko in ba haka ba ya tafi tana ya ta zage zage Allah ya kyauta qala abu umar malam ibnu abdul bar yace hadha huwa alqiyas ala ghairi aslin wannan shine abin da aka hana na yin magana ba tare da hujja ba في الدين والكلام في الدين بالتخرص والظن kuma tun ya dinga yin magana a cikin addini da shaci faɗi shine at-takharrus wadh-dhann da zace-zace wa ma'lumun anna al-halala ma fi kitabillahi aw sunnati rasulih tahliluhu abinda yake halas a qur'ani shine abinda yazo da bayanin halascinsa a cikin al-qur'ani ko a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal haramu ma fi kitabillahi aw sunnati rasulihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tahrimuhu abinda kuma yake haram shine abinda alqur'ani ya haramta ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haramta faman jahila zalika wanda bai san halas da haram a cikin alqur'ani da sunna ba wa qala fi ma su'ila anhu bighairi ilmin ya ba da fatawa ya yi magana ya yi zance an tambaye shi akan matsala sai ya magana akan ta babu ilimi wa ƙasa bi ra'ayi ya yi ƙiyasi da ra'ayinsa da tunaninsa harrama ma a halallahu bi jahali to sai ya je haramta abinda Allah ya halasta da jahilcinsa wa ahalla ma harrama Allah min haisu la ya'lam ko kuma ya je ya halasta abinda Allah ya haramta alalin ba tare da ya sani ba fa hadha huwa allazi qasa al-umura bi ra'yihi fa dalla wa adalla to wannan shine wanda ya kiyasin abubuwa da ra'ayinsa kuma ya bata kuma ya batar wa man radda al-furu'a fi ilmihi ila usuliha falam yaqul bi ra'yihi wanda ainihin wato man radda al-usul furu'a ila ilmihi abinda yake da shi na masaniya ya mai da shi zuwa ga usul ila usuliha zuwa ga asali falam yaqul bi ra'yihi bai zance da sarransa ba وعن, وعن, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر عمر يكي تشوى يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله عز وجل يريه وإنما هو من الظن والتكلف يسيأكم متعليك سنة رأي وتمتين يفعل مغانا da abin da yake tunaninsa ne da ƙashin kansa da ijtihadin ƙwaƙwalwarsa ko fahimtarsa to na annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne shi kadai ne zallan gaskiya yace saboda Allah yana nuna masa gaskiya wama yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yace amma mu a wurin mu to iyakacin abin mu zato ne da takallufi da daukar wa kai abin da yafi karfinka duk wani ra'ayi wanda ba na annabi bane sallallahu alaihi wasallama to akwai yiwa a samu kuskure a cikin sa domin mai fadansa yana faɗi ne da tsura abin da ya fahimta da tsura abin da ya sani shi ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana samun goyen bayan Allah yana samun yarjewa Allah yana ana ana karfafa sa da wahayi saboda kaga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin sa ko fahimtar sa ko fassarar sa to wannan shi za a karba kai tsaye domin daga Allah ne amma na sauran mutane fa sai in ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya dace da wata ka'ida ta ilimi ko ya dace da wata maslaha ta addini ko ta rayuwa malam ya sake cewa wa an hukala daga sayyidina Umar har ila yau yace asbaha ahlur ra'ayi a ada as-sunan masu masu fadan a gani na masu yin addini da ra'ayinsu da tunaninsu sun kasance sun wayi gari makiya sunna a ayatuhumul ahadithu an ya'uha hadisai sun ba su wahala hadisai sun gagare su sun kasa fahimta hadisai wa tafallatat minhum yarawunaha minhum an yarwuha hadisai sun sun tsere musu sun kasa riwaya hadisai fastabquha bir ra'ayi to shine sai suka suka yi wa hadisai shan kai da ra'ayinsu wanda ya kasa iya qur'ani sai ka je yana cewa ai hadda qur'ani ba dole bane ai ana ana nuna mana ai ana ana ana riya ai ba kyau riya haka bane irin sai ka je yana taka wasu maganganu da yake nuna su kan masu irin wannan wanda ya kasa yin ilimi ce ai malaman ma kaza ne ai malamai ma ba sa tsoron Allah wato da kamar da binnan bawashi yake cewa wai an ce da makaho ga ido yace wari yake laraba suka ce al-insanu aduwwu man ma jahila to haka wanda ya kasa iya hadisai da ya kunya je ya koyi abin da shi kuma Allah ya bashi baiwa akai to sai ya tuka hadisan kuma sai ya dinga kawo ra'ayinsa da tunaninsa ko tunanin waninsa a madadin hadisi wa anhu qala Umar ya ce, Ittaƙun ra'aya fi diniku, ku kiyayi aiki da a ganina a cikin addininku. Waƙala Sahnun, Sahnun ya ce, Ya anil bida, a ganina ɗin su ne mutum ya dinga kawo bidoyi. Wa an hukala Umar ya ce, Inna ashabar ra'ayi a ada usunani, a ayatuhum an ya hafaduwa, suna ta gagare su riƙewa, wata fallata minhum an ya uha, ta yi musu ta tsere ta basu sun kasa tare ta, wasu ta hayuhi na su ilu an ya ƙulu lana alamu. suna jin kunya an tambaye su ce ba mu sani ba fa'aradu sunana bi ra'ayihim sai suka gwara sunna da tunaninsu fa iyyakum wa iyyahum a hirdinku da su wa qala abubakar ibn abi dawud ahlur ra'yi hum ahlul bid'i wa huwa alqa'il fi qasidati abubakar ibn abi dawud mai ainihin ha'iya shine yake cewa ahlur ra'yi waɗanda ake nufi da masu yin abu da ganin a ganin su sune yan bid'a shine a cikin wannan kasida tashi da yara suke hada cewa yake cewa da an ka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi azka wa ashrahu kai watsi da ra'ayoyin mazaje da zattattukan su zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yafi tsarki kuma shi yafi bayani dalla dalla wa qala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu as-sunnatu ma sannahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sannahu Allah wa rasuluhu la taj'alu khata'a ar-ra'yi sunnatan lil umma yace sunna ita ce abinda Allah madaukakin sarki ya sunnanta ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta kar ku sake ku yi riko da kuskuren wani malami kuma da shi addini وقال أروى لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأهدسوا فيهم الرأي فأضلوا بني إسرائيل yace banu Isra'ila ba su bushe ba suna kan tafarki madaidaici har sai da aka samu ƴaƴan bayi sun yi jihadi sun kama ƴan mata bayi sun yi sadaka da su sai suka fara haihuwa bayan shekara ashirin talatin shekara sha takwas ashirin da takwas shi kenan sai waɗannan ‘ya'ya suka zama mutane suka girma to su ne abna'u sabayan umam ‘ya'yan wato bayi da aka kama na al'ummin da aka yaƙa fa'a da su fi himin ra'aya su ne suka kawo musu sababbin tunane-tunane na ra'ayi suka yi watsi da sunnoni na annabi musa alaihi salam fa'adallu bani isra'ila sai suka batar da su kuma musulunci haka ne an samu irin wannan yanayin na wasu al'ummomi wasu waɗanda ba, ba, ba asalin addinin ne a gabansu ba wasu ‘yan haure da makamantansu kamar yanzu misali ma ɗauka turawa za ki ce ma orientalist almustashirikun haga ‘yan cirani ne kuma wasu masu suka zama masana a cikin addinin musulunci da ire-irensu da waɗanda suka ɗauko falsafa ta yunan a can zamanin abbasiyya da ire-iren auba irin waɗannan to su ne za ka gan sun tsoma baki a musulunci sai su kawo matsaloli wa an salih ibn muslim an sha'abi kala inna ma halaktum hina taraktumul athara wa akhadhtum bil maqayis yace halaka ku ta tabbata ne lokacin da kuka watsi da hadisai kuka dauki ka'idoji waɗanda ba na hadisai ba kuka fara aiki da su wa an ibn sirin daga ibn sirin qalat yace kanu yarawna annahu ala tariqin ma dama ala al-asali akan akan ci gaba da ganin mutun cewa akan tafarki madaidaici yake matukar yana aiki da hadisi don da yake aiki da hadisi to ana mushi kallon mutumin da ke kan tafarki madaidaici wa anhu qala kanu yarawna annahu ala tariqi ma dama ala al-athari wa anhu wa kana abdullahi ibn al-mubarak yaqulu li rajulin abdullahi dan mubarak ya kasance yana ce wani mutum in ibtulita bil qada'i fa alayka bil athari idan aka jarabce ka da zama alƙali to kai riko da hadisai duk hukuncin da zaka yanke to nemo shi daga cikin hadisai wa kana abdullahi ibn mubarak yaqulu li yakun allazi ta'tamidu alayhi huwa al athar wa khudh min ar ra'yi ma yufassiru dhalika al haditha yace abinda zaka dogara da shi shine hadisi shi kuma ra'ayi wato fahimtar malamai ka yi amfani da shi wajen fassara hadisi daga nan kuma wata magana ce muhimmiya wajen fassara hadisi to ka fassara da kanka ka ɗauko fassarar malamai yaya suka fahimci hadisin yaya suka ainihin wato fitar da hukunci a cikinsa wa an shurai annahu qala inna sunna sabaqat qiyasakum lalle sunna ta rigayi wannan kiyasin da kuke kawo fattabi'u ku bi abin da aka karantar da ku wala tabtabi'u kar ku kirkiro naku fa innakum lan tadillu ma akhastum bil athari mataka kun yi riko da hadisi ba za ku ba za ku halaka ba wa an shabi qala shabi yana cewa inna sunnata lam tuda bil maqalis lalle sunna ba a ainihin wato tsara ta da kiyasi ba da wato ka'idoji da mutane suka rakabawa ba وأنه قال يتي إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا يتي للي واتو أبند يهلك دنا غبانونكو shine lokacin da hanyoyin hanyoyi suka bambanta kowa ya kama wata hanya tashi daban sai suka karkace daga asalin hanya banu Isra'ila kenan suka yi watsi da athar na annabawansu suka yi magana a cikin addini da ra'ayinsu sai suka bata kuma suka batar wa amma surukin kala man yargabu bi ra'ayihi an amrillahi azza wa jalla yadullu wanda yake riko da ra'ayinsa yayi watsi da umarnin Allah ko umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan halaka yake wa an hisham ibn urwa annahu kana yaqulu as-sunana as-sunana hisham dan urwa ya kasance yana cewa as-sunan wato alaikum kenan ko kuma tamassaku ko wani abu makamancin haka wato wannan al-igra ne as-sunana as-sunana ku riko da sunna ku riko da sunna fa inna sunana qiwamuddin qiwamuddin lalle sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune tushen addini sune fandisho din sa wa kana urwatu yaqulu azhadun nasi fi alimin ahlu urwa yana cewa wanda yafi kowa gudun ilimin wani malami shine mutanen gidansa zaka ga mutanen gidansa sun fi kowa sakaci da ilimin da malami ya samu wasu tanatan nesa sun fi cin moriyarsa wannan tsohuwar ɗabi'a ce a cikin mutane wa anhu qala daga urwa dai yace inna bani isra'ila lam yazal amruhum mu'tadilan hatta nasha'a fihim muwalladuna abna'u sabayal umam fa akhadhu fihim bir ra'yi fa dallu wa adallu wannan ma kaga mukarrar ne mun karanta shi cewa banu isra'ila sun kasance suna kan hanya madaidaiciya tafarki madaidaici har aka wayi gari ƴaƴan matansu bayi ɗin nan da suka kama a yaƙe-yaƙensu na jihadi suka zama manyan mutane sai suka yi riko da ra'ayi sai suka ɓata suka ɓatar da mutane wa an zuhuri kala zuhuri ya ce iyakum ashabar ra'ayi a hirɗinku da masu aiki da a gani na a ayatumul ahadithu an ya'uha sun kasa riƙe hadisai ne sai suka dawo suna magana da san ransu قال أبو عمر رحمه الله ابن عبد البر yake cewa ikhtalafa ulama fi ra'ayi al-maqsud ilayhi bil-dhamm wal-aib fi hadhihi al-athar al-madhkurati fi hadha al-bab malamai sun yi sabani to kaga shine maganar fassara din da cewa ai aiki wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru dhalika al-hadith dhaka al-hadith me ake nufi da cewa ayi hankali da masu aiki da tunaninsu masu aiki da ra'ayinsu masu aiki da aganinsu me ake nufi da wannan yace talafal ulama'u fi ar-ra'yi al-maqsud ilayhi bil-dhamm wal-'ayb fi hadhihi al-athar al-madhkurati fi hadha al-bab an an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa an ashabihi radiyallahu anhum wa an tabi'in lahum bi ihsan wana tunanin ne abin zargi ai ba ko wani tunani ko ra'ayi ko fahimta ko wani fassara ne abin kyama ba to wanne ne abin kyamar wanne ne sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suke hanawa da ai aiki da shi فقال الطائفة وسكت الرأي المذموم هو البدع سنة بدعوئي المخالفة للسنن ونسكي سبوا سنة في الاعتقاد أتكن أكيدة كرأي جهم كما رأي جهم دان صفوان جهمية إنكار صفوفي وسائر مذاهب أهل الكلام لكما سورة مذهب أهل الكلام ين الوجود والقدم لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث سورة أنه an tabbatar da sun yi amfani da tunaninsu da ra'ayinsu ne suka tunkuɗe hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce la yajuzu an yura an yura Allah azza wa jalla fil qiyamati sune suka ce san ba zai yi a ga Allah ba da annahu ta'ala yaqulu la tudriku al absaru wa huwa yudriku al absara suka dauko wannan aya suka aje ta ba inda take nufi ba suka ce Allah ya ce idanu ba sa riskarsa amma shi yana riskarsu a cikin suratul an'am faraddu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya dunkulalliya suka tunkuɗe hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa kamar yadda yake cikin ainihin Bukhari da Muslim ta hanyoyi daban-daban daga Jarir dan Abdullahi annabi yake cewa innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamah wanda hadisi ne kusan mutawatir za ku ga Allah ubangijin ku ranar alkiyama wa ta'awwalu fi qaulillahi azza wa jalla wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wannan ayoyi da suke cikin sutul kiyama da Allah ya ce wasu fuskoki a ranar suna cikin haske da annashuwa suna masu dibin ubangijinsu suka yi ta'wilan la ya'rifu ahlul lisani wala ahlul afal suka wata fassara da malaman lugha ko malaman hadisi ba su santa ba wa qalu suka ce la yajuzu an yus'al al mayyit fi qabri a can suka ce ai ila din nan mufradi ne na ala'i ko suka kautar da shi sannan suka ce abu na uku da suka yi ta'awili da mummunan ra'ayi shine suka ce babu wani tambayar kabari babu tambayar kabari suka ce saboda Allah ya ce amatta nasnataini wa ahayta nasnataini ayin an mutu ba a ce ana tashi a kabari ba faraddul ahadith al mutawatirata fi azab al qabri wa fitnati suka tunkude hadisai da suka bi mutawatirai game da azabar kabari da jarabawa da rayuwar mutum a kabari waraddul ahaditha fi shafa'ati ala tawaturiha haka nan suka tunkuɗe hadisan da suka zo suna magana akan ceto duk da su ma hadisai ne mutawatirai wa qalu suka ce lan yakhruja minan nari man fiha suka ce duk wanda ya shiga wuta babu wani magana fitowa wa qalu suka ce la na'rifu haudan wala mizanan wala na'qilu ma hadha mu ba mu san wani tafki ko wani wato sikeli na lahira ba ko ba mu gane komai ba kaga duk wannan abin waraddu sunana fi dhalika kullihi bi ra'ayihim wa qiyasihim kaga sun tunkuɗe hadisai sun tunkuɗe athar da ra'ayinsu da sarransu to irin wannan shine fasara na farko irin ra'ayin da aka ce a guji shi kenan ra'ayi wanda zai zo ya ci karo da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayi amfani da shi a murde ma'ana wani hadisi ayi amfani da shi a canza fahimtar magabata ila ashiya'a yatulu dhikriha min kalamihim yace da abubuwa da yawa waɗanda an ce za a ambace su zancen zai tsayi fi sifatil bari tabaraka wa ta'ala game da sifofin Allah madaukakin sarki mahalicci wa qalu suka ce ilmul bari muhdathun suka ce ilimin Allah ilimi ne na yanzu yanzu wato kamar yadda kake samun ilimi kai dan adam da baka da shi ka same shi suka ce na Allah ma haka ta'ala Allahu amma yakunu uluwan kabira fi hudusi muhdathun fi hini hudusil ma'lum sanda abin yake faruwa mutane su ganshi sassan ya faru to ya Allah ma a lokacin yake sani bai da sabiqu ilmi yanahu la yaqau ilmuhu illa ala ma'lumi suka ce saboda ilimin Allah wai bai faruwa sai akan abin da yake sananne firaran min qidamil alimi bi za'anihim sun gudan su guje ma yuwar cewa duniya da daddiya halitta ce fali hadha qala aktharu ahli ilmi inna ar-ra'y al-mazmuma al-ma'iba al-mahjura alladhi la yahillu an-nazaru fihi wala al-ishtighalu bihi huwa ar-ra'y al-mubtada' wa shubuhu min durubil bidai so da haka wasu malamai suka ce wannan ra'ayi da ake ta cewa kar abu ra'ayi ka abu fassara yan baya to shine irin wannan ra'ayin abin kauracewa abin aibantawa wanda malamai suka ce bai ma halasta ka je kai nazari a cikin sa ko ka shagalta da shi ba irin wannan karatu na yan jahmiya na inkaru sifat irin na mu'tazila irin na maturidiya irin na asha'ira da makamantansu a cikin abwabut tauhid والصفات وكان الشافعي رحمه الله يقول الشافعي yake cewa مثل مثل المثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه misalin mutumin da zai zama da yana bin irin wannan tafarki na jahamiya yana bincike ko yana nazari a ciki sai yazo ya tuba yace mithlul majnuni kamar mahaukaci ne alladhi yu'ulija wanda aka mishi ruqya ko aka kai shi gidan sakatiri aka mishi magani har ya warke thumma bari'a sannan ya warke fa'aqala ma yakunu qad haja fihi sai kaga wato fa'aqala ma yakunu qad haja fihi sai ya wayi gari ya hankalta da abinda da yake jijjiga shi abin sai ya gane ashe da a cikin hauka yake wa kana ahmad ibn hanbal rahimahullahu yaqulu imam ahmad yana cewa la takadu tara ahadan nazara fi hadha ar-ra'yi illa wa fi wa fi qalbihi daghlun babu mutumin da zai shiga ya kutsa cikin al'amarin tawilin sifat da ra'ayi sai kaga a cikin zuciyar shi akwai wata barna daghlun fasadu wa qala akharuna wasu suka ce wannan shine ra'ayi na biyu kenan game da fasarar menene ar-ra'yi wancan fasara ta farko ita ce wato game da cewa a cikin sifat ne وقال آخرون وهم جمهور أهل العلم لو كتم ما لم يسكتي الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستهسان والظنوب سكتي سوسنا قنا أبين دا أكي زرقي أبين دا أكي برنتوا أبين دا أكي هنوا شيني يم قنا أتكين هكونتا هكونتا شراء أتكين حلس دا حرم أتكين مستحبي دا مكروهي دا إراء إرانسو بالاستحسان da ganin in abu ai yana in an ga abu kawai yayi kyau a ce ai ya dace a dinga yin kaza irin da zaka kikiro irin su maulidi da irin tarurruka ire-iren su da taron da yan shi'a suke irin na ashura kawai wani abu ya faru sai a ce to ya dace a dinga tunawa da shi a mai da shi addini kirkiro su wa dhunun wal ishtigalu bi hibzil mu'dalati wal ughulutati da shagaltuwa da shagaltuwa da haddace matsaloli masu rikirkitu masu masu sarƙaƙiya ba asalin ilimi ba wa raddul furu'i wan nawazil ba'dha ala ba'd da kuma maida rassa da mas'aloli da ke faruwa yau da kullun ana buga junan su qiyasan duna raddiha ila usuliha ba tare da an maida su zuwa ga asali ba wan nadhru fi ilaliha da duba zuwa ga illa wa atibariha da wani abu da ake na ɗaukan izina fastumila fi har ra'ayu qabla an tanzila a kirkiri wata mas'ala sai a kirkiran mata hukunci tun kafin ta faru wa furi'at wa shukkikat qabla an taqa ai mata reshi a sake resantar da ita kafin ta faru wa takallama fiha qabla an takuna bir ra'ayi al mudari' lil dhann ai tazance da zantuttuka waɗanda suke wato masu masu abin nan ne masu kama da zato qalu suka ce wa fi shigali bi hadha wal istigraq fihi ta'til sunan wajen shagaltuwa da wannan akwai yin watsi da hadisai wal ba'th ala hamliha da kuma wato abin nan wato dokan hadisai da yin watsi da su wa tarkul wuqufi ala ma yalzamu luqufi alaihi minha wanda haka yakan hana mutane su je su karanta hadisi su abin da yake ciki wa min kitabillahi azza wa jalla wa ma'anihi wa taju ala mas ala ala sihati ma zahabu ilaihi min dalika bi ashiya malaman da suka faɗi wannan suka kafa hujjoji da abin da ke tafi wato kun ga waɗancan su suka ce ar-ra'yul madmum shine ar-ra'yu fil usul fil aqida wannan kuma suka ce ar-ra'yul madmum shine al-ughlutat wal kalamu fil nawazil allati lam taqa irin abinda ƴan ƴan hanafiya suke ko a zauna a ce to a ga ta malam ina hukuncin mutum ne da matarsa suna tafiya shikenan sai kawai yana rike da hannunta sai ya ce ya sake ta to ta saku kenan ko bata saku ba ko abin fa bai faru ba sai shikenan sai kuma a haka sai ta ce ita tana ganin ita ta saku ta kiyarda har ta je ta lissafa idda har ta je ta yi wani aure kuma da ta yi aure har ta haihu to yanzu matar wane ne ita ko kuma a ce ai tana cikin idda ma sai kuma ta ya mutu shin za ta mai ta kaba ko ba za ta mashi ba ta ci gado kaga ana ta resanta abin da bai faru ba sai a zauna ai ta tattaunawa ai ta surutu ai ta za ga mutane suna son irin wannan tambaya yanzu suna yawan irin wannan tambayi suna nan da yawa wani ma a facebook zai je ya saka kawai saboda rashin kunya sai wani ya tagin din wani malami ce malam ku ku ba da amsa saboda mutane ba su san darajar ilimi ba san darajar malamai ba abinda babu shi kwata-kwata irin abinda aboko ake cewa futuristic studies akwai shi aboko wato bincike game da abubuwan da za su zo nan gaba to wannan wasu malamai suka ce suna ganin wannan shine abin da aka hana hujjojinsu suka ce saboda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim na mugirta dan Shu'ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla yakrahu lakum qila qila wa qala an Allah ya hana ku an ce kace wa kasaratis su'al da yawan tambaya wa an sahal ibn sa'id qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masaila wa aba Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi tir yayi Allah wadare da irin tambaye tambaye ya aibata irin waɗannan tambayoyi wannan hadisi ne shi ma sahih yana cikin kitabul ilm na ibnu abi khaisama da kuma malik kuma ya rawaito shi da al-imamu bukhari da muslim ta wata hanya zuwa ga malik din min tariqi malik wa an wa an abda ibnu abi lubaba qala wadittu an ahdha min ahli hadha az-zamani alla as'aluhum an shay'in wa la yas'aluni an shay'in yace na so a ce Allah ya muni fatahi tsakanina da mutanen wannan zamanin kas tambaye ni komai ima kan tambaye su yatakatharuna bil masaili kama yatakatharu ahlud darahimi bid darahimi suna suna hada cincirin dan tambayoyi kamar yadda masu kuɗi suke hada cincirin dan kuɗi bandir bandir wa anil hajjaj ibnu amir al thumali wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala iyyakum ahirdunku wa kasratas su'ali da yawan tambaya wa an sama wa fi sama'i ashhab su'ila malik su'ila malikun an qauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi imam malik game da ma'anar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an hakum an qila wa qal wa kasratus su'al aka ce maliku me ma'anin wannan faqala sai ce amma kasatu su'al fala adri ni ban san me ma'anin kasatu su'al ba a huwa shin shine ma antum fihi mimma anhaakum anhu min kasratil masail shin yawan tambaye tambayen nan da kuke shine faqad kariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masaila wa aba annabi ya kyamaci wannan wa qala Allahu azza wa jalla kuma Allah ya ce la tasalu an ashiya in tumlakum tasukum kar ku dinga tambaya abubuwan da an faɗa muku za su ɓata muku rai za su bakanta muku rai fala adari a huwa haza maliku ya ce ni ban sani ba wannan ne abin da aka hana amis su'al fi mas'alatin nasi fil isti'ta'i ko ko roƙon mutane kasratu su'al shin yawan tambaya a majalisi mara ma'ana ko yawan roƙo na abun duniya ruwa maliku ba yake cewa bai san kowanne ba ne wato saboda taka tsantsan kada ya yi magana shi ma da ra'ayinsa. Waƙar da karna, Malam ya ce, Malam Ibn Abdulbarki ne ce, waƙar da karna malil ulama imin alƙauli fi ƙila wa ƙala wa iba'atil mali wa kasarci su'ali mabsutan fi kitabit tamhidi walhamdulillah. Ya ce a cikin littafin mu'at tamhid, da mafi muwatsa min al-ma'ani wal asanid cikin sharhin shi babba na muwatsa ya ce to ya ambaci bayani game da wannan mas'ala meye ma'anan iba'atu qila wa qala da iba'atul mali da kasatu su'al domin hadisi na cikin muwadda idan ka koma can din wani abin mamaki sai ka kuma ya ce a koma cikin kitabul ilmi ya ƙara bayani wato a da wannan kenan domin tafi ne da yake yin su concurrently amma bayanin da yake can din shine dai abin da ya faɗa a nan cewa ɗayan ma'ana biyu ko dai as-su'alu fin nawazili wal ughluqati yin tambaya game da mas'ala wadda ba ta faru ba da mas'ala wadda ba a kai kanta ba ire-iren waɗannan mas'alolin kamar da Allah ya ce alazina amanu la tasalu an ashiya in tubu lakum tusukum cikin sutul maida da muka ji ta biyu kuma shine su'alul mali wal ilhahi fihi alan nas tsanantawa mutane roƙo kai ta bara kai ta roƙo a masallaci ko a asibiti ko a ina ne ka matsa wa mutane duka waɗannan guda biyun ababen ƙi ne wato shi abin da ake nufi da ƙila wa ƙala kamar yadda faracin shi ne alhadisu amma la fa'ida ta fihi min kalamin nasi mutum ya dinga shiga zancen da bai da ta fa'ida a wuraren fira wanda yake cewa mafi yawan shi gulma ne mafi yawan shi kuskure ne mafi yawan shi ƙarya ne mutum ya zauna ya ta labarin abin da bai ji ba bai gani ba bai san asalin shi ba ya ta shiga ya ta kutsawa cikin mutuncin mutane ai wani ma an ce ya saki matar shi ai kudin shi ma kudin ruwa ne ai kaza ma ai an ce ba a ma san asalin su ba duk irin wani zantukar da mutane suke to shine kila wa kala an ce ka ce an ce kuma an ce waidatul mal tozatar da dukiya tozatar da dukiya yana daga cikin rashin wato rashin alkintata rashin daraja abinda Allah ya baka na arziki da almubazzaranci to sai kuma kasatu su Allah kamar yadda ya ambata to a can ma sai ya ce kuma a kuma kitabul ilm shine wannan kenan dan aga karin bayanin da yayi anan wa hatajju aidan bima rawahu ibn shihab an amir ibn sa'd ibn abi waqas yana nan a cikin juz'i na 21 amir ibn sa'd ibn abi waqas annahu sami'a abahu yaqulu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yake cewa wannan hadisi yana cikin bukhari da ainihin wato sai muslim da sauran littattafai cewa a azamul muslimina min fil muslimina jurman mafi girman zunubi a cikin musulmai man sa'ala an shay'in lam yuharram alal muslimina fa hurrima alaihim min adli mas'alati wanda zai wata tambaya akan wani abu wanda yake halas ne da amma saboda tambayar shi sai aka haramta to wannan yawo musulmai babban laifi za ka gwada za ka tuna irin mutane waɗanda za a ba da assignment haka nan a bar shi buɗe ko sai wani ya ce sa how many pages ko ba faɗa ranar submit ranar submit ba kawai wani mai surutu ya ce sa wani abu ya submit to submit ta irin waɗannan za ka ga ana jawo shi su ko za mu iya fahimta wannan ka gane wannan abu wanda abin da ba a ce ba an bar shi a buɗe ana samun sauƙi sai wani ya zo sai ya kawo muku fitina ba a san yawan irin waɗannan tambayoyi din وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع أبند نبركوا بمفعابك كاليني فإنما أهلك الذين من قبلكم سؤالهم yawan tambaya ya halakar da wanda suka gabace ku wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kuma an ba su amsa kuma suke aiki da amsa fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibu in nace ku bar kaza to ku guje masa wa idza amartukum bi shay'in in nace kuma ga wani abu ku aikata fa khudu minhu masabatu sai ku yi riko da shi iya iyawa wannan ma hadisi ne sahihi yana cikin littafin ainihin wato al-faqih wal-mutafaqih na al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi da littafin ibnu batta da wasu wurare wa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu huwa al-minbar umar yake cewa uharriju billahi ala kulli imri'in sa'ala an shay'in lam yakun fa inna allaha azza wa jalla qad bayyana ma huwa ka'in yace a ina ganin zunubin mutumin da zai dinga tambaya akan abin da bai faru ba domin Allah ya riga ya bayani akan komai da zai faru amma ka je ka dauko ta matsala can daban ka tambaya akan ta a sanadiyar tambaya akan ta abubuwa su rikirkice wata rana sahabbai sun taɓa yau annabi sallallahu alaihi wasallama wato irin wannan rashin fahimtar suka yi ta mai tambayoyi saboda har ya musu gatse ya ce ku tambaye ni ko me har wani sai ya miƙe cewa ai babana ce babanka shine wane mijin uwarka Hauwa ta ce, amma dai kai ban taɓa ganin ɗa mara albarka irinka ba, kana tsammanin ko na haife ka daga wanne daban ba daga babanka ba, wani ya ce, to, ni ina yana annabi ce mashi kuma kana wuta, wani ya ce, ni kuma fa kaza kaza kaza. Har Sayyidina Umar hankalin shi ya tashi ya fahimci wannan abin ya zo ya yi gurub da gwiwa a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah mun tuba mun ba Allah mun bi ka kai hakuri ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan wawayen cikin mutane ne suke suke yin wannan zattutuka saboda ba a so mutane su matsa da tambayoyi wanda ba su da amfani wanda bai shafe ka ba wanda bai faru da kai ba wanda ba gyaran addinin ka bane kawai wani abu da ka jiyo so da dama mutane suna samun irin wannan ni na sha samun irin wannan experience da yawa mutum zai zai turo maka wata tambaya mai mai mai mai rikici da ka ce mishi to abin ya faru ne ce a ai muna musu ne a wata majalisa ce kuma ni kuka maida ni ne lauyan ku ko wani ya kafi shi ma ya fara baka hakuri wani kuma ya ce a ai malam wato abin ne ma wani ne yazo daga agadas ko daga maradi ya bugo waya nan katsina yace a tambaya a bincika shine ni kuma naga kai ne malamin mu na kira ka ce to kamar sai abin ya faru tukuna kaji irin ko wani ko kuma wata magana wadda sai alƙalai zance ne na alƙalai ko ya kawo maka wani gado wani wani rikicin gado a ina ne aka yi irin wannan mutuwar da take da wannan rikicin shi bai san da aka yi to irin wannan daba abin amsawa bane me kun yi tambaya akan dai abin da ya shafi tsarki ya shafi alula ya shafi sallah ya shafi ibadarsa ko wata matsala da ta shafe shi ya rasa inda zai da ita wani wani abu na addinin sa da bai san inda zai da shi ba amma yana tambaya akan wani abu can da ba zai amfane shi to waɗannan sune al-ughlutat an hana irin wannan malam yace kala abu umar wa man tadabbara al-athar al-marwiyata fi dhammi ar-ra'yi al-marfu'a fi dhammi ar-ra'yi al-marfu'a wa athar as-sahabati wa tabi'ina fi dhalika alima annahu ma dhakarna duk wanda ya tsaya ya lura ya tadabburi a cikin waɗannan hadisai wanda suke hadisai ne marfu'a zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma asar na sahabbai da tabi'ai game da wannan mas'ala zai ga cewa abinda muka ambata dinnan shine abin da ake nufi Allah ala tara annahum kanu yakrahuna aljawab fi masail alahkami malam tanzil ba ga cewa sahabbai da tabi'ai da malaman malaman salaf suna kyamar amsa mas'ala wadda bata faru ba fa kaifa yuda alistihsan wa dhann wa takalluf wa tusaytir wa tusaytir dhalika wa ittikhadhuhu dinan zaka tayaya zasu yadda a kafa ka'idoji na istihsani da zato da takallufi a sasu zama sune addini wa zakaru min al-athari aidan ma daga cikin abin da suka ambata wanda yake nuna rashin dacewa haka qala umaru ma qala umaru bin khattab radiyallahu anhu innahu la yahillu li ahadin an yas'ala amma lam yakun bai halasta ga wani yayi tambaya akan abin da bai faru ba inna allaha tabaaraka wa ta'ala qad qaba fi ma huwa ka'in Allah madaukakin sarki ya yi hukunci akan abin da zai faru wa an masurukin kala sa'altu ubayyab na ka'abin an matsalatin faƙala na tambayi ubayyu game da wata matsala sai ya ce a kanat hadhihi ba'd abin ya faru ne qultu la nace bai faru ba kala fa ajummani hatta takuna ce to daga mun kafa fa tabbatuna har sai ta faru in ta faru sai ka bai magana wa an kharija ibnu zaid ibnu thabit an abihi annahu kana la yaqulu bi ra'yihi fi shay'in kharijat ibn zaid ibn sa'id kharijat yana daga cikin alfuqahu sab'a ya kasance baya faɗan wani abu da ra'ayinsa hatta hina yus'alu shay'in yus'alu anhu hatta yaqulu har sai ya ce ana zala amla abin ya faru ne ko bai faru ba fa lam yakun nazala lam yaqul fihi in bai faru ba to ba zai magana akan shi ba wa in waqa'a takallama fihi in kuma ya faru sai ya magana akai qala yace wa kana idza su'ila an mas'alatin fa yaqulu a waqa'at man tambaye shi akan wani abu sai ya ce abin ya faru ne fa yuqal lahu ya aba sa'id ma waqa'at algafata malam bata faru ba walakin na na'udduha ce amma muna preparing ne ko da za ta faru fa yaqulu da uha sai ce ku batta fa in kanat waqa'at ukhbirukum randa ta faru sai a ga muku amsarta وعن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه هشام يتي بابانا عروة بن زبير بن تبزين ينا فتن أبدا سرا سبا قال وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان أنا تنبيش وتمسألة سيتي وانا أي وانا فتوى سركيتي شين كمان تعالقالي دم sai wannan tafi gun alƙali wani rikicin aure wanda ba za ka yi warware shi da fatawa ba sai a tafi hizba ko gun alƙali ko police station وقال سفيان بن عيينة سفيان yana cewa man ahabba an yus'ala wa laysa bi ahlin an yus'ala fama yanbaghi an yus'ala duk wanda yake so a mai da shi malami yayi malanta kuma bai cancanci malantan ba to bai cancanta a bashi malanta ba wanda yake son a tambaye shi ko a bashi majalisi ko a bashi huduba ko a bashi kantar da mata ko a bashi yayi tafsiri kuma aka ga bai cancanta ba ko to kada a mai mujamala fama yanbaghi an yus'ala bai dace ba ku gayyace shi ya karantar da ku ko ku bashi dama ya yi wa'azi bayan kun san bai cancanta ba wa ibn hurmuz qala adraktu ahla almadinati wa ma fiha illa alkitabu was sunna wal amru yadul wal amru yanzilu fayunzaru fihi fayanzaru fihi sultan yace a madina abinda na sani shine babu abinda ake karantawa sai alqur'ani da sunna idan kuma wata mas'ala ta fado nazila to sai shugaba ya duba mai ya dace a yi za mu zo mu ji cewa yakan ba wai da ra'ayin shi yake dubawa ba waɗannan malamai alfuqahu sab'a su yake tambaya abinda suka bayar shi yake aiki da shi wa qala malikun adraktu ahli hadhihi albiladi wa innahum la yakrahuna hadha al-ikthar allazi fi an-nas al-yawma na riski malaman wannan gari namu na Madina suna kyamar irin yawaita wannan surutu da tattaunawa akan masail awisa wanda yanzu ya zama yayi قال ابن وهب يريد المسائل yana nufin kawo matsaloli irin waɗannan wa qala aidan inma kana an-nasu yaftuna bima sami'u wa alim inma kana an-nasu malamai sun kasance yaftuna suna bada fatawa ne bima sami'u da abinda suka jiyo daga malaman su wa alimu da abinda suka sani na ilimin qur'ani da sunna walam yakun hadha al-kalamu fi an-nas al-yawma a da can babu irin wannan zance na surutu a ta surutu babu aya babu hadisi wa kana umar bin khattab radiyallahu anhu ya kulu umar yana cewa Allah ya kara masa yadda iyyakum wa hadhihi wa hadhihi al-fadl a hirdinku da wannan karin zance fa in fa innaha idha nazalat ba'atha Allahu azza wa jalla ilaiha man yaqiha wa yufassiruha yace ita mas'ala idan ta faru Allah zai kawo wanda zai zo wato ya kare al'umma daga wannan mas'ala kuma ya fassara ma'anarta wa an yazid ibn ibn abi habib ana abdul malik ibn marwan sa'al ibn shihab fa qala lahu ibn shihab amirul mu'minin abdul malik ibn marwan sai tambayi malam ibn shihab az-zuhri yace da ya tambaye shi sai ibn shihab ya ce mishi akana hadha ya amiral mu'minin ranka ya dade wannan mas'alar ta faru ne qala la yace bata faru ba qala fada'ahu yace to ka barta kawai fa innahu idza kana randa ta faru atallahu azza wa jalla lahu bi faraj Allah zai kawo mafita game da shi wa ibn umar radiyallahu anhuma qala yace ya ayuhan nas la tasalu amma lam yakun kar ku dinga tambaya akan abin da bai faru ba fa inna umara kana yal'anu man sa'ala amma lam yakun umar ya kasance yana yin tofin alatsi ne ga wanda yake tambaya kan matsalar da bata faru ba wa an Musa ibn Ali ibn Ulay afwan ibn Ulay an abihi kala kana Zaid ibn Thabit idza sa'alahu insanun an shay'in kala Allah akana hadha an tambaye sai ce tsakaninka da Allah wannan mas'ala ta faru fa in kala na'am in yace eh nazara sai tattauna akan ta wa illa lam yatakallam in bata faru baya magana akai wa an amirin kala ata zaid ibn thabit qaumun fasaluhu an ashiya'a wasu mutane sun zo gun zaid dan thabit radiyallahu anhu suka tambaye shi wasu abubuwa fa akhbarahum biha ya ba su labari fa katabuha suka rubuta thumma qalu law akhbarnahu suka ce to me hana mu gaya mushi yadda abin yake qala fa atahu fa akhbaru sai suka ce to gafarta malam wannan abin fa da kaji gaskiya saboda Allah mu ne muka tsara tambayoyin nan gashi gashi gashi qala sai yace udhran fa qala udhran da Allah kullu shay'in haddastukum khata yace to na ba ku uzuri na muku uzuri amma dai ku sani fa mafi yawan abin da na gaya muku ta yi kuskure ne inna mashtahattu lakum ra'ayi domin na gaya muku tunani na ne wa an amr bin darin qala qila li jabir ibn zaid innakum taktubuna ma tasma'un in innahum yaktubuna ma yasma'una minka aka ci gafarta malam suna fa rubuta duk abin da suka ji ka faɗa fa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaktubuna ra'ayan arju anhu gadan tausawan yayin salati sanar da ubangiji kenan za a ce ko yayi istirja'i yace ya suke rubuta abinda watakila ni ma gobe zan canza shi wa al musayyib ibn rafi qala kana idza jaa ash-shay'u min al-qaba'i laysa fil kitabi wala fi sunnati summiya sawafil umara yace idan wata mas'ala ta zo ta alƙalanci babu ita a cikin alƙur'ani ko sunna ita ake ce ma sawafil umara wato abin da yake banci wannan na nasu ne na masu mulki fa yurfau ilaihim sai akai musu wani bai shiga fa yajma'u lahu ahlul ilm sai a kira malamai sai shugaban shi kuma sai kira malamai na gaske su taru fa majtama alaihi ra'ayuhum fa huwa al-haqq sai su taru su yi tunani a kai su ba da fatawa abinda suka ba da fatawa shi ne gaskiya shi za a bi wa kana abdullahi bin mubarak ya kulu li yakuna allazi ta'tamidu alaihi al-athar ka kasance mai dogaro da hadisai wa khudh min ar-ra'yi ma yufassiru laka dhalika laka al-hadith kai riko da maganar malamai da ta fasara hadisin wa qala ibn mubarak qala malik bin dinar li qatada atadri ayyu ilmin rafa'ata قمت بين الله وبين عباده فقلت هذا يسلوه فقلت هذا يسلوه هذا لا يسلوه malik dan dinar yana makata da raddi yake cewa ka san irin abin da ka dauka kanka kuwa ka shiga tsakanin Allah da tsakanin bayinsa ka ce wannan ya halasta wannan bai halasta kana ta maganganu iya san ranka wa an yahi ibn sa'id qala jaa rajulun ila sa'id ibn musayyib fasalahu an shay'in fa amlahu alayhi wani mutum ya zo gun sa'id dan musayyib ya mai tambaya sa'idu ya masa imla'i ya masa shifta ya gaya masa amsa fasa'alahu an ra'ayi yace to kaga ta malam me kake gani fa ajabahu ya bashi amsa fa katabar rajul mutumin ya rubuta fa qala rajulun min julasa'i sa'id sai wani mutum ya ce mu malam sa'idu ayaktubu ya aba muhammad ra'ayak ka bashi daman bayan ya ka faɗa mai hadisi ya rubuta ka faɗa mashi maganar sahabbai ya rubuta ka kuma yadda ya rubuta naka ra'ayin faƙada sa'idur da rajuli sai sa'idu nan take ce wannan mai tambaya na wili ne ha na wil ne ha ba na takardar mu gani fanawalahu sahifata faharaqaha da ya mika mashi ko sai duba wani abun abin nan fitila kawai sai sai ya kone ta to ta atabalbal ya kone ta tsab wa an abdullahi ibn wahab anna rajulan jaa ila al-qasim ibn muhammadin fasalahu an shay'in fa ajabahu ya zo gun alƙasim ɗan Muhammad ɗan Abubakarin radiyallahu anhu ya tambaye shi wani abu sai ya amsa mashi falamma wallan rajulu da au fa qala lahu bayan mutumin ya ya tafi sai ya kira shi yace la taqul inna alqasim yaz'umu anna hadha huwa alhaq walakin idza tararta ilayhi amilta bi kar ka je ka ce wasu ai alqasim ya ce wannan shine kawai gaskiya amma na ga maka wani abu ne wanda ka shiga cikin kunci da bukata to babu laifi kai aiki da shi wa qala al-auza'i alayka bi asari man salaf wa in rafadaka an-nas kai riko da tafarkin magabata ko da mutane sun kika wa iyyaka wa atharar rijali wa in zakhrafu lakal qawla kai hankali da ra'ayoyin mazaje ko da an kawata maka wannan zancin wa fi riwayatin in zakhfaru zakhfaru bil qawl ko da sun kawata shi da magana wa an layth qala qala rabi'atu ibn shahab ya ababakar yace Allah ya gafarta malam idza haddasta an-nas bi ra'ayika fa akhbirhum annahu ra'ayuk idan kana gaya wa mutane abin da yake ra'ayinka ne to ka sanar she su fa cewa ra'ayinka ne kar kawai ka gaya musu kaman wannan shine tsantsar shari'a wa idza haddasta an-nas bi shay'in min as-sunnah fa akhbirhum annahu sunnatul la yadhunnu annahu ra'ay dan kuma ka ga mutane abin da yake sunna ne to ka tabbata ka musu bayani dalla dalla cewa sunna ne dan kasu zata cewa ra'ayinka ne ka dinga tantancewa mutane meye magana sahabbai da tabi'ai meye magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama meye kuma wanda yake kai kuma ra'ayinka ne na kashin kanka ka dinga tantancewa meye ra'ayinka na kashin kanka meye kuma abin da yake cikin abin da aka rawaito za mu saurara ana insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh